الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتأته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم الحمد لله الذي سبب الأسباب ومنزل الكتاب حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبارين وسمع خفي النطق ومهموس الكتاب أنزل القرآن يهس فيه يهس فيه ترك الذنوب واكتساب الصواب وقال عز من قائل سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عباد الله نحن ما خلقنا في هذه الدنيا لنشغل عن طاعة الله عز وجل بقراب زاعل ولا بخطام زاعل ولا بثياب تذهب إلى المذابل ولا بفراش تأكله النار فيصير رمادا ولا بطعام يتحول إلى قدر تعافيه النفس بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته وهو رب المعبود عالم بعلمه لا أزلي أن من العباد من سيكون طائعا وأن من العباد من سيكون مكذبا معاندا أعد الجنة لعباده المؤمنين وأعد النار وما فيها من العذاب الأليم للذين كذبوا الله ورسوله أو للذين كذبوا الله وأنبياءه فنحن لسنا كالبهائم نأكل ونشرب بل خلقنا ليأمرنا بطاعته وينهانا عن معصيته أيحسب الإنسان أن يترك سدى كثير أولئك الذين ما عرفوا لما خلقوا فتراهم ينطبق عليهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعفذي جواز سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة هذا الصنف من الناس كثير وقليل من عباده الشكور ومن الناس من يعصي الله أو من الناس من يأسي الإله بأذنيه ومن الناس من يأسي الإله بعينيه ومن الناس من يأسي الإله بيديه ومن الناس من يأسي الإله برجليه ورب العباد يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن الناس من يأسي الإله بلسانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد عباد الله عما المسلم الكامل التقي الصالح هو الذي أناه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده المسلم الكامل هو الذي كف أذاه عن المسلمين فلم يؤذهم بغير حق لا بلسان ولا بيد ولا بغير ذلك فيا أيها الإنسان i'mal li akhiratika ka annaka tamutu gadan wa haris ala an tatazawwad min zadi al akhirah qabla an yufaji'uka malakul maut fa inna malakul maut la yasta'zil li ahadin min an-nas la yatruku sagiran da'ian kama la yatruku rajulan sahihan qawiya fayakulu shabab wa shiyuk wal ujaz wal ujaz wal marda وكم من أحفاد ماتوا قبل أجدادهم فهيئ الزاد عباد الله فهيئ الزاد ليوم المعاد والزاد لا بد له من طلب العلم الدين فالمسلم أو فالعلم يحرسك والمال أنت تحرسه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma Allah ya turo shi da alkur'ani da addinin musulunci wanda ya bishi ya tsira wanda ya saba masa kuma ya halaka bayan nan ya ƴan uwana a cikin addinin musulunci ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala wannan wasici Allah ta'ala ya fara shi da kansa a Qur'ani da yake faɗa mana cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika na yi wasici gare ku ga waɗannan da suka gabace ku akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqillaha isma kut ka kiyaye dokokin Allah a matsayinka na musulmi a duk inda kake a madadin wannan mimbari na juma'a na wannan masallaci na Alhaji Abubakar yayi Arabi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya fi sanuwa da masallacin Miyati a madadin jagoran wannan mimbari malam adam muhammad albani da sauran yan uwana ibai muna yi wa al'ummar musulmi fatan allah ta'ala ya karbi ibadunmu da muka yi na layya da idi da sauran ayyuka na ibada da muka yi cikin wannan wata mai alfarma muna yi wa kowa barka da sallah da kuma fatan alkhairi allah ta'ala ya karbi wannan ibadu namu kuma allah ta'ala ya sanya mana su cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi bayanan ya'yan uwa godiya ga allah wanda ya sabbaba asbab ya sabbaba sabbuba ga faruwar al'amura daban-daban Allah ta'ala shine ya saukar da alqur'ani Allah shine ya kiyaye ƙasa ya daure ta da duwatsu domin kada ta girgiza da mu ta dinga afka mu cikin ramuka wannan godiya ta tabbata ga wanda yayi wannan ya sanya duwatsu su zama to madauri ga ƙasa ko turaku sannan Allah ta'ala shine ya fi karfin dukkan wani azalimi dukkan wani mai kama karya to Allah ta'ala shi ne sama da shi kuma shi ne maganinsa Allah ta'ala yana jin mafi kaskanta daga cikin nudu'i duk inda ka yi furici duk kankantarsa to Allah ta'ala ya sani kuma ya ji hasali ma ba ma furici ba abinda kirji ya ɓoye zuciya ta naɗe bai fito ba Allah ta'ala ya san shi Allah ya san motsi duk kankantarsa ya san mus mus da baki ya san tunani da zuciya Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani domin ya kwadaitar da mu wajen aikin alkhairi Allah ya saukar da alkur'ani ya yan uwa domin ya tsoratar da mu game da aikin sabo da aikin zunubi Allah ta'ala yana faɗa cikin alkur'ani mai girma shi alkur'ani wani littafi ne da Allah ta'ala ya saukar gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai yawan albarka qur'ani mai yawan albarka ne liyadabbaru ayati domin ku dinga tuntuntuni kuna tadabburin ayoyinsa sannan wali ta zakkar ulul albab domin mutane masu hankali qur'ani ya zamto shine yake musu wa'azi bayan Allah masu girma mu sani cewa Allah ta'ala bai halice mu a wannan duniya ba domin mu shagalta mu bar da'asa mu shagaltu da gidaje wanda karshen su rushewa ne mu kuma mu shagaltu da tara abubuwa na duniya kadarori da dukiyoyi wanda su gushewa ne Allah bai halicce mu ba domin mu damu da tara tufafi wanda su bola ne su. Allah ta'ala bai halicce mu ba domin yi wa shimfiɗu shidima wanda shimfiɗun nan su wuta ce ke su zamto kuma toka Allah bai halicce mu ba don mu dinga yi wa abinci bauta wanda abincin sa kazanta ne wanda rai yake samun hutu wajen fitarsa daga ciki Allah ta'ala ya halicce mu domin mu yi masa da'a mu bi shi mu bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan wannan manufa kadai Allah ta'ala ya halicce mu ya wanzar da mu a wannan doran kasa Allah shine ubangiji mahalicci kuma shine abin bauta Allah ta'ala ya sani ilimin sa na fil azal Allah ya san daga cikin bayi man sayakunu da'ian akwai wanda zai zamto mai yawan da'a ga Allah Allah ya samu na ciki daga cikin bayi Allah ya sani akwai wanda zai kasance makarici ga alkur'ani ko ga sunna mai yawan taurin kai Allah ta'ala ya tanaji aljanna ga bayinsa masu imani Allah ya sa mu da cikin su hakanan ya tanaji wuta da abin da ke cikin ta na radadi da azaba ga waɗannan da suke karyata Allah da manzanninsa Allah ta'ala ya tanaji wannan makoma guda biyu ga bayinsa masu da'a ga gidansu masu sako da zunubi ga gidansu bayin Allah ba mu zamto ba tamkar dabbobi wanda ci da sha da ado kawai shine a gabanmu Allah bai halice mu dan wannan ba wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul al'am sai Allah ya ce wan naru matawallahu kafirai inji Allah suna jin dadi suna holewa a wannan rayuwa suna ci suna sha suna meke kafa amma Allah ya ce kamar dabobi sai Allah ya ce wuta ita ce makomusu karka zamanto manufarka a rayuwa shine abubuwa madiyat ka ci ka sha ka yi gini ka sai mota ka yi ado ka sai wannan shine damuwarka kawai to Allah yake faɗa mana dabbobi ma suna wannan dabbobi suna ado suna ci suna sha suna kusantar iyalinsu suna jin daɗi da matansu duk abin da ka sani in dai wannan harkar duniya ce to Allah ce dabbobi ma suna yi me bambancin ka da su ka san dan me Allah ya halice ka ka yi imani ka bar duk abin da Allah ya haramta ma duk wahalarsa sannan duk daɗinsa ka zai kiwa abin da Allah ya umarce ka duk wahalarsa wannan shine bambancin ka da dabba amma in ka bi wannan duniya wajen tara tarkace da ko matsayi nata to za ka yi nadama irin su ne suke cewa wa yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba a kiyama za su ce kaitonsu da masu zama to ƙasa domin dabbobi za a ce zama ƙasa Allah ya halice mu ya'yan uwa domin mu masa da'an bauta masa sanan ya hane mu musabe shi Allah ta'ala yake faɗa ayi hasabul insanu an yutraka sudan yan dan adam zai yi zato Allah zai bar shi kara zube haka kawai ba dokar ayi ko kuma a bari ba doka haka kawai Allah ya halice ka kamar dabba Allah baka san ya do ya kallafa ma al'amura na dole ba Allah baka san ya wajibta ma wa ansu abu ka bari ba duk da ka shaku da su Allah baka san ya kallafa ma al'amuran ka yi su ba duk su kai kokarin sanin wannan shine addini kuma shine bambancin ka da dabbobi Allah ta'ala malike cewa da yawa daga cikin mutane ba su san ma dan me Allah ya halice su ba za ka gansu irin su yawan su hadisin manzon Allah ya gaskata akan su manzan Allah ke cewa sallallahu Alaihi wasallam Allah ta'ala iya fishi ga dukkan wani ja'azariyun jawaz dukkan wani mai girman kai mai takama mai taurin kai da fankama Allah ta'ala iya kyamasa ka duba wani irin alfahari kake da abin da Allah ya hore ma na dukiya ko mulki ko ilimi wani irin kallo kake wa bayin Allah da Allah bai hore musu ba da wani irin ido kake kallon su me kamai da su a zuciyarka wani irin girmamawa suke da shi a ranka a matsayin ka na musulmi dan Allah ya fifita ka yama wani abu bai musu ba in wannan ya shigo ma girman kai ko takama dan Allah ya baka dama a cikin damar da yake biya bayin su a duniya to ka sani Allah baya kaunar ka Allah baya son ka irin waɗannan mutane manzon Allah ya helanta cewa Allah baya son su irin su ne sakhabun bil aswaq masu hayaniya a kasuwanni duk inda suke abin da ke gaban su neman duniya kawai ta kowace hanya ya alamuna zahiran min al hayati dunya wa hum an al akhirati hum ghafilun duk shigi da fice na duniya sosai manzon Allah yayi gaskiya da yake cewa Allah ta'ala ba inda ya fi kyama a bayan ƙasa kamar kasuwanni Allah ya kyamaci wannan gun malamai suke cewa domin rantsuwar ƙarya da cin riba da rashawa da ƙarya da alkus saboda haka Allah ya kyamaci irin wannan gurabe sannan kuma ba inda Allah yake so a duniya kaf kamar masallatai domin gune da ake ambaton Allah ake karanta alkurani to irin waɗancan mutane hayaniya suke a kasuwa da ainihin faɗe-faɗe da rantsarantsa na ƙarya irinsu Allah ta'ala baya ƙaunarsu in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama jifatun billayin sun zamto kamar gawa da daddare in sun kwanta ko motsi ba sa yi ba sa wuciri ba sa kiyamun laili ba sa raka'ata alfijir ba sa yi in sun kwanta tun farkon dare har sa sai dai rana ta tawo da su jifa billahi sannan kuma himahu bin ha in ka gansu da rana kamar jakuna duk inda suke aiki tukuru don tara duniya arifun bi amri duniya Allah ce irin su shigi da fice na duniya ba abin da ba sani ba sannan jahilun bi amri al-akhirah sannan sun jahilci abin da ke da lahira ne irin waɗannan mutane Allah baya kaunar su haza simfu min nas kathir irin waɗannan mutane a yau suna da yawa bayin Allah idan kana so ka gaskata wannan hadisi ka je kasuwanni kaga hana hayyi ala sala hayyi ala falah amma mutane ba su damu ba me suka zamu da shi me za su samu me za su siya wa'ansu ma suna ganin kamar yin sallar jami'i ana kasuwa bata lokaci gani suke kasuwar ka bata kai ba har in zaka kulle shago ka rufe kasuwa ka je masallaci kai sallah gani suke baka isa ba kasuwar ka bata kai ba abin nunawa ne a cikin mutane a cikin musulmi akwai masu wannan tunanin to ga irin siffar da manzon Allah ya siffanta ku jifatun bil layl imarun bin nahar garan tsare tsare ƙarya ga irin abin da ya gurbata ya baci a yau na hauhawar furashi baji ba gari kawai daga mutum ya kwanta ya meke ya ga shi kadai ne da abu sai ya buga waya ƙara mai farashi kawai yan uwanka ne masallata ba suke sayan kayan ba an yi ittifaki akwai abubuwan da yawa suna nan a kulle an siye sama da wata shida wani ma shekara amma a yau da farashin yau din nan ake sai da su hasali ma ƙara musu farashin ake yi ƙarawa ake kullun ƙari ake ina za ka je ne in ka tara dukiyar ina za ka kai ta ba ka gani ana mutuwa a gabanka akwai wanda ake buɗe kabari a sahi da kuɗi a ciki abin ne akwai wanda ake ɗaukan gidansa a tona rami zama kabarinsa akwai wanda ake binne shi da motarsa babu yadda za a yi wa talakan da bashi da kowa a wannan gari a samai likafani fari a je a tona rami a binne shi wallahi duk matsayin ka ne ka. ba ka da wani ƙarshe in ba wannan ba kuma duk abin da ka yi karma karma ka tara wallahi sai Allah ya tutse ka ya tambaye ka kansa ka san da wannan na san da wannan kar ka damu da wannan duniyar kai dai kullun kai abin da Allah ta'ala yake so abin da suna ta koyar da kai wannan shine zaman ka lafiya a duniya kuma shine zaman ka lafiya a lahira da yawa daga cikin bayi suna cikin irin wannan tsari wa qalilun min ibadi shaku Allah ce kadan ne suke gode mu kadan daga cikin bayi Allah ya samu da cikin wannan kadan din yanzu juma'a ake kutuba ake yi amma in ka je kasuwa sai ka samu musulmai suna nan da yawa wani ma bai taba jin kudubar minti goma a shekara guda bai taba ji ba feda yake sai ya ji an yi ikama sannan zai gudu da 'yan sallaya sai zai shi faɗa ya sallaya ya gudu musulmi ne kuma an ce sai na abakar da umar da usman ya gwammaci zai zauna da su a aljanna a can amma irin wannan ce rayuwarsa irin wannan aiki yake bayan allah ne wa kanmu da kanmu fara daga cikin bayan allah daga cikin mutane akwai masu saban allah da kunuwansu kullum sai sun ji kiɗa da waka daga cikin bayan allah mutane akwai masu saban allah da idanuwansu kullum sai sun ɗaga waya sun kalli haram sun kalli batsa sun kalli mata tsirara daga cikin mutanen yau ga suna suna yi daga cikin mutane akwai masu sabon Allah da hannunsu a dinga rubuta shari a facebook ana ƙarya ana ƙazafi duk ana yi ana watsawa duniya daga cikin mutane akwai masu sabon Allah da kafafunsu su taka su je gunda ake sabon Allah gunda ubangiji ya fi shi da shi wa rabbul ibadi yaqul ubangijin bayi yake cewa inna sam'a wal basara wal fuada kaga jin nan da Allah ya ma da ka bude ido ka gani har gaban bambance kala da launi da launi da zuciya Allah ya ce ka sani ka tabbatar da cewa zai tambaye ka kansa abubuwan kiyar duk abin da kunnen ka ji bayan balagarka abin da harshen ka ya furta bayan balagarka abin da idan ka ya gani bayan balagarka ka kwana da sani ka shirya Allah ta'ala zai ma tambaya akan su a gobe kiyama daga cikin mutane akwai masu saban Allah da harasunansu wajen zagin mutane da ci musu mutunci da ƙarya da ƙazafi da shari su abinda suka haddace kenan a je wajen alhaji wani a mai ƙarya a ɓata wani agonsa a je wajen honorable wani a masa ƙarya a ɓata wani agonsa a je wajen excellency wani a masa ƙarya a ɓata wani agonsa su abinda suka haddace kenan ba su da sana'a sai wannan sun maida wannan hanyar cin abincinsu daga cikin mutane yau akwai irin wannan to ka sani Allah ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawli ma yalfizu min qawli illa ladayhi rakibun atid babu wani furici da zai fito daga bakinka a matsayinka na mukallafi musulmi to face akwai raqiba atida akan furucin marubuta ne kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun marubuta ne masu karamci in kai ka manta su ba su manta ba su ko ba sa shari ba sa kazafi abin da kai shi za su rubuta ka sani duk abin da ka buye kai duk abin da daɗi ya sa kai duk abin da wahala ko baƙin ciki ko damuwa suka sa kai to ka sani za ka amsa tambaya kan sa gobe alkiyama ka san wani irin furuci za ka yi da ranka ya baci wani irin furuci za ka yi idan kana cikin murna da walwala furcin nan da kake gani abin wasa to Allah ya ce sai ya tambaya kansa gobe alkiyama wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare yadda da shi ya ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kamo harshensa ya rike da hannunsa yace amirul mu'min ya amirul mu'min ma hada ya shugaban masu ya khalifati rasulullahi ma hada ya khalifa manzo Allah mai haka ka rike harshenka yace wannan harshen in nayi wasa da ni in nayi wasa da shi zai gangara da ni ramin da ba zan iya fitowa ba aure da ni almaurida zai gangara da ni inda ba zan iya fita ba in ji sai na abubakar radiyallahu anhu amma ya alƙawari da aljanna fitin iya duniya abubakar fil janna haka manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam amma yake rike bakin sa akwai magabata wanda aka ce duwatsu suke sawa a bakin su suna cikin mutane ba sa iya magana domin suna tsoron abin da zai fita daga bakin su daga cikin magabata akwai wanda zai kirge ma maganarsa daga juma'a zuwa juma'a in dai ba karatun ƙur'ani ya yi ba in dai ba zikiri ya yi ba in dai ba la'ilaha illallah ya ce ba in dai magana ce ta hira da tamful wallahi sai ya kirga ma daga juma'a zuwa juma'a wacce kalma ce ta fita bakinsa domin tsoro da suke ji irin wannan ayar da ƙur'ani yake tabbatarwa duk furucin da kai to ka kwana ka sani allah zai tambaye ka akan sabo alkiyama in alkhairi ne kaga alkhairi in shari ne kaga shari wanda da yawa da yawan mu a yau furucin mu ba alkhairi bane da yawan mu ƙarya ta yi yawa shari ya yi yawa furta shari da mummuna ya yi yawa alhali ubangiji yake cewa baya san jin mummunar magana la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli min as-su'i illa man zulim mummunar magana Allah baya so ji amma abin da muka haddace kenan abin da ke trending a cikin mutane to shari ne mummunan abu ne amma za a aikata alkhairi dari wallahi ba za ka ji ba za a aikata alkhairi ba iyaka amma ba za ka ji su ba amma shari a yau yaɗa shi ake kamar wutar daji innal insana kulika haluwa iza masahu sharu jazua wa iza masahu alkhairu manua ila almusallin to qur'ani ya ce duk abin da ka farta ubangiji zai tambaye ka gobe alkiyama masani ya yan uwa musulmi cikakke mai tsoron Allah managarcin musulmi shine wanda manzon Allah ya siffanta shi da cewa shi musulmi shi ne wanda musulmai suka kubuta daga sharin harshensa da hannunsa ka lissafa ha gani kana cikin wani layi bakinka iya zagi ko baya yi iya shari ko baya yi iya batanci ko baya yi hannunka iya rubuta shari da ƙarya ko baya yi in dai bakinka ko harshenka ko hannunka iya zagin wani iya cutar da wani to manzo Allah ce kai ba cikakken musulmi bane ba cikakken musulmi bane cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharin bakinsa da kuma sharin hannunsa musulmi cikakke ya uwa shine huwa allazi kafa zahu anil muslimin wanda ya rike cutar wasu daga kowane musulmi baya cutar da kowa falam yu'dhihim bighairi haqqin baya cutar da kowa ba tare da wani haƙi ba la bi lisanihi wala bi yadihi baya cutar da kowa daga bakinsa baya cutar da kowa da hannunsa fa ya ayyuhal insan ya kai dan adam mazan mu da mata i'mal li akhiratika ka annaka tamutu gadan kai aiki da lahirarka kaman zaka mutu gobe ka gyara zuciyarka ka gyara mu'amalarka da makotanka ka zamto mai yafiya mai afwa kamar amce ma gobe zaka mutu ka dinga kwadaitar da kanka wajen guziri domin lahira kafin mala'ika mutuwa ya ma fuja'a ya zo ma ya zo ma fujatan ya zo ma ba su ba su tuba tsabbani shi mala'ikan mutuwa yanwa baya izini ga kowa baya cewa sanar da kowa iya zo baya sanar da kowa haka kawai zai zo ko ka shirya ko baka shirya ba la yasta'dhilu li ahadi minan nas malaika mutuwa bai wa kowa sallama la yatruku sagiran malaika mutuwa bai barin karamin yaro mai rauni haka nan bai barin babba mai lafiya mai kafi baya bari malaika mutuwa iya kama matashi maji karfi sannan kuma iya kama dattijo iya kama gajiyayyu iya kama marasa lafiya da yawa daga cikin jikoki sun mutu sun bar kakanninsu da rai suna nan mu yi ƙoƙarin mu yi tattalin guziri ya 'yan uwa domin ranar alkiyama domin ranar da guzirin zai mana amfani babu shakka guziri iya buƙatar neman ilimin addini duk abin da za ka yi guziri da shi ka je gaban Allah to ana buƙatar ka yi ilimin addini a kansa ka yi ilimin addini a kansa mu sani ya 'yan uwa shi ilimin addini shi ne ke gadin ka tun a duniya lahira ilimin addini zai zama mai tsaronka a duniya da lahira sannan ita dukiya da ake tafama a kanta kai ne mai gadinta ba ita ce mai gadinka ba Allah ta'ala yake cewa ku yi guziri fa inna khairaz zadi taqwa yayyan guziri shine tsoron Allah wattaquni ya ulil albab Allah ya ce ku ji tsoro ya ku masu hankali ku kiyaye dokoki na ku bi umarni na ku halu daga abin da na hana ku bi manzo na ku zauna da junan ku lafiya ku yafe wa juna ku yi hakurin zama da juna wannan duk iya cikin ma'anar takawa ku ci halal ku bar haram ku sadar da zumunci ku yi nasiha ku yi fatan alkai da ƙarshe mu dinga yi wa Allah kyakkyawan zato yayin wa furucin mu game da Allah ba shi da kyau wa'ansu suna munana zaton su game da Allah ko manzon Allah ya ce Allah ya ce ana inda zanna abdi bi duk inda bawa na yi zace ne ji Allah ina go idan kai zaton wahala to Allah zai barka a cikin wahala idan kai zaton alkhairi da rahama da jinkai Allah zai ma rahama da jinkai mu dinga tausasa lafazinmu ya uwa kada mu dinga jawo kanmu bala'i kada mu dinga jawo mu kanmu musiba mu dinga tausasa lafazinmu Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu dace akwai sanarwa guda biyu akwai sallar jana'iza da za a yi yanzu bayan an kammala sallah sannan akwai karatu na sunan Abu Dawud na dan uwan Malam Ahmad Muhammad Gombe wanda yau dinnan insha Allah za a ci gaba da shi bi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كجكم الله كجكم هيفم الله كجكم الله كجكم هيفم الله كشري دمو دزوريرم الله كدورا ما تبارك مديديتي الله منا روقنك الخير الدنيا والآخرة Allah muna neman tsarinka daga sharin duniya da lahira Allah ka bawa kasar mu zaman lafiya Allah ka bawa kasar mu lafiya da zaman lafiya Allah ka bawa jihar mu gobe lafiya da zaman lafiya Allah ka yi riko da hannun shugabannin mu Allah ka yi musu albarka Allah ka sa musu tausayi a zukatan su ya Allah Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka dora musu ya rabbal alamin Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka dora musu ya Allah Allah ta'ala ka ba su ikon sauke nauyin da ka dora musu lafiya Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka ba su ikon tausayawa al'umma masu dukiya da shugabanni muna kira gare ku ku tausayawa al'umma ana cikin wani hali mawuyaci ku sassautawa al'umma da abin da Allah ya hore muku duk wanda ya ji kan wani Allah da ya ji kansa duk wanda ya takura wani kuma Allah da ya takura masa Allah ta'ala ka mana albarka Allah ka ji mu Allah ka mana albarka ya rabbal alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira malaman mu da suka tafi aikin haji muna musu don Allah da da su gidajen su lafiya da su da mu duka Allah ya karba ayyukan mu da addu'ar mu عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحم